أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda yake gudana ina gaiwa karatu na uku ne ko ranar lahadi da muke gabatar da karatu na littafin adabul mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail al-buhari ina ga yau zama na uku ne zami a nan masallaci na sabil huda gaban katare da magaram inda muna cikin babun jaza'ul walidain wancan sata mun yi babun jaza'ul walidain sakamakon abinda zaka waye mun karanta ruwa ta farko ta ibn umar da rajulun yamani ya dofu bi baiti ko mun kara ta gabanta mata a ba huraira yanda kulli ya tashi da safe sai ya ji ya biya ya gaida mammasa ya mata addu'a ta mai addu'a kamar yadda aya take umarta da wannan wa kun rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kuma mun kare wannan zamu tashi a cikin babun jaza'ul walidaini wanda ya kama hadisi na goma sha uku zamu tashi to bismillah malam
قال المصنف رحمه الله تعالى نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن صاعب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على على الحجرة وترك أبويه يبكيان فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيت كما أبكت أبكيتهما
to idan yana karanta mu rika bin gurin kamar mu mu rika karanta a zuciyar mu mu rika zuwa muna dokan kira'a da basare ko muka ce kowa samu kalamin risas karayo ya rike idan muka wuto kalma mai mahimmanci sai ka ja layi ka rubuta da kasa ko malaman hadisi wanda suke gudanar an zo kan hadisi wanda yake da wani rauni a rikatina ko da naman ta faɗi ba ku rika tunawa wannan ruwa ta gaba fasara ta yace hadasina abu nu'aym qala hadasina sufyan an adda ibn sa'ib an abihi an abdullah bin umar qala daga hadasina muka ce aka ce hadasina abu na'im ya ce hadasina abu na'im ya zanta mana shi kuma ya ce sufiyan daga sufiyan ya ce an adda ibn sa'ib an abihi daga baban shi an abdullahi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar dai sanannen sahabi ne wanda kullum muna yawan kashi a cikin mawada ko sahabi dan sahabi dan umar bin haddab dan uwan hafsa ɗaya daga cikin manyan yaran sahabbai kuma ɗaya daga cikin malaman sahabai yana daga cikin yaran sahabai ko malaman sahabai to shi wannan ibnu umar shine yake cewa ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani namiji ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi ba wani namiji bai faɗi sunan shi ba kamar yadda muka ce a hadisi da kwai mubhamatul hadis da mubhamatul qur'an ko inda za a ce wa ja'a rajulun ja'a kaza biduni zikir a ce wani ne sunan shi sai dai a sharhi sai a diba wata nan malamai su ce wanda ya zo kin nan wani ne amma dai shi da ake ce musu na mubahamatul hadis waja a rajulun ko alkurani ma waja a rajulun min akasal madinati yas'a imra'atul aziz da sauransu duk wannan ba hudun suna sai ce nan ja a rajulun wani namiji ya zo ina ya zo ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to me ka wannan namijin ya aka ce ya zo ne bayi ku alal hijira zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a kan hijira kamar yana so ya hijira ya zo gurin annabi niyyar hijira in haka ce hijira shine intiqal min baladil kufr ila baladil islam ka ciru daga garin da aka hana ka musulunci ana kafirci ka koma inda zaka nutsu kai addinin Allah shine hijira a musulunci shara to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama hijira ina ne ake zuwa garin madina ne sahabbai sun fara yin hijira ta farko suka je ina hijratul ula ina ne aka fara hijira zuwa habasha lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka matsa musu a garin makka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je can habasha da kwai sarkin ta na ahlul kitabi can me ku je can ku zamna suka tashi sahabban manzo Allah wani ne ya jagoranci wannan hijira ta farko jazakumullahu khair jafar ya jagoranci wannan hijira suka je hijira farko zuwa habasha haka hijiratul ula aka yi sani a habasha bayan wannan kuma dalilin zawai ansar mutanen madina da suke zawa suna aikin haji ha annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi alkawari da shi ansar suka yi zawa ta dai zawa ta biyu ha aka daidaita da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ta ya taso ya kauro ya zo madina dama kuma a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kan yazo a cikin alamomin shi da yake littafin su an nuna shi annabin zai tashi ya kauro daga garin da aka aike shi koma Madina kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauro wannan garin na Madina sai kasance hijira a lokacin nan kamar farin laji kamar tana cikin rukuni na musulunci farin laji kenan duk inda kake idan za a hana ka musulunci za a haka ka me sai ka kwaso naka naka sai kauro na madina hamma Allah ya nuna su waɗanda ba su yi hijira ba suna da ne suna da laibo aye wace aya ce inna lazina tataffahum malaikatu ko zalimi an fusi qalu fi ma kuntum qalu kunna musallisi aw lam takun abdullahi wa tahajaru fiha kaga anan aya ta musu ta nuna musu aka ce bi kuka kasance a ƙarshen aya da ta nuna aka ce illal mustarafina wanda hijira ta sauka akan shi a zamanin annabi sai mai rauni da yara da wanda bai san hanya ba da wanda bai iya hawan abin hawa don suha amma dai in baka cikin wannan hijira a zamanin manzo Allah wajibi ne ka tashi daga inda yake koma Madina garin manzo a zamanin ba annabi kuma a zamanin da ba a yi fatahu makka ba to amma ne da aka yi fatahul makka sai aka ce la hijrata ba'dal fatahi amma dai la hijrata ba'dal fatahi nan zuwa madina ne amma dai zuwa daga makka ne baka zo madina ba amma ne daga wani guri ka iya zawa makka ko madina ko wani guri kamar lokacin da daga dan makka ne bai ce ba zai hijira ya koma madina domin ita ma makka ta zama to garin musulunci to daga nan sai aka hana hijira amma dai ta zuwa makka amma dai hijira ta sauran daga wani guri in je wani guri da kwaita domin shi ma da kwa hadisin da ya ce la ta ka daul hijira hatta ta ka daul tauba wala ta ka daul tauba hatta yawa kenan har yanzu rayuwar da muke da ko hijira me hijira inda aka hana ka kai musulunci ana tsangwama ka baka sake ya kai musulunci sai ka cire daga nan ka koma inda azabar kai musulunci to a shahidu zan koma na mahimmancin hijira a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mice ce farilla ce wajibi ce har ma aya ta sabko na wanda ba su yi hijira na ba za a fusu ne azaba ko to amma dai duk girman hijiran nan to sai ga wani ya zo ya yi hijira amma dai annabi ya mai da shi ya ce koma saboda wani abu mai mahimmanci za a nuna hijira menene shine ce ya a rajulu wani mutum ya zo namiji ila nabi sallallahu alaihi wasallama gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yubayihu alal hijra zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama baya akan hijira ya kauro daga inda yake zo gurin annabi amma dai ya bar baya da kura ina ne bar baya da kura wa taraka abuwaihi ya bar uwayen shi inna da baba ya bi kiyani suna kuka dan zasu rabu da shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa wannan namijin irji ilaihi ma koma zuwa gare su su innaka da babanka wa adhiki kuma ka sanya su dariya adhiki ma ka sanya su dariya kama abakaita kuma kamar yanda ka sanya su kuka kenan kaga me zan dauka da fadalai inna da baba duk girman hijira annabi sai cewa wannan namijin koma gida ka gyara gida kenan ka je ka wa inna da baba hidima shi ma matsayin ladan hijira ne inda kawai za ka yi hijira ka bar inna da baba sai inda suka hana ka musulunci ai shi nan ba su hana shi ba suna son shi ya zamna don wani ya hijira suna kuka aka ce kuma ka sa su dariya da a ce kamar su ina da ban za su daure ka su baka kashi su baka musulunci to anan ne zaka yi hijirai amma dai lafiya lau ba su hana ka musuluncin ka ba annabi ya ce ya cewa wannan namijin koma gida ka musu da'a ka yi biyayya ka kyautata musu ba sai ka hijira ba bai zama gane a wani ruwaye girman girman darajar uwaye tunda a lokacin hijira kamar mace ce farilla ce amma dai aka wajibi ce amma da annabi ya cewa wannan namijin mene eh irja me yace mai irja ilaihima koma wa adhikihuma sun ya su dariya kama abakaita huma kamar yadda kasa su domin da ka bar su ai suna kuka zaka rabu su yi ka koma kasa su dariya kenan me muke karantarwa a wannan ruwa muhimmancin darajar uwaye har ya daidaita ta ko aka nuna biyayya uwaye ta yi hijira ma duk akan hijira a lokacin nan zamanin annabi ba ba wata wajibi ce dole sai ka yi ta amma da aka ce koma ka kula da inda da babanka kun ga uwaye suna da daraja mai girma to ana ai babu wata kalma mai hada ko to sai na gaba
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني بن عبي الفضيك قال حدثني موسى أن أبي خازم أن أبا مرة مولى أم حانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته تقول وعليك السلام ورحمة الله وباركته يقول وبركاته نعم وبركاته يقول رحمك, رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما ربيتني كبيرا كما بررتني.
بررتني كبيرا kama farnarta ni كبيرا to mu rika bin karatun gaba da
ƙalar musa قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو
to ita wannan ruwa ta abu da can mun yi ta shiganta amma dai wannan ta yi inganta ita wannan wadda muka karanta ta sama ita ma a harjabu ahmad ne wa buhari fi adam fardo saha albani wadda muka karanta wannan ma ita ma wadda zan muka karanta yanzu ita ma ta yi inganta da wacce wadda muka yi ta ɗazin kenan shi me yake cewa na hadasa na abdulrahman an shaiba kala habar ne abi ابن أبي فديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني أم هاني وجهة أم هاني الوي الوي علي الوي أكيد بو كنا متجوا النبي وزين وزين إيه النبي جيت أم هاني كنا أبا مرة برر باوا أنا أم هاني أم هاني يا أبي طالب جيت كده أم هاني يا تبوك أم توا تعالي تو a habarabu ita ta bada labarin ta ce kenan labarin da za a bada na aba huraira ne a kama wanda muka wuce waccan ruwa na aba huraira kullun da sahi sai ya ji ya gaida mamman shi ya samu albarka kan ya je gurin aiki in ya dawo da gurin aiki ma sai ya ji ya gaida mamman shi ya samu albarka yake shiga gida kullun haka yake kenan haka ake so don ka samu albarka kullun da sahi ka tashi sai ka je ka gaida mamma da baba musamman mamma in ka gaida ta to kwana ka yi service in ka koma hallo ka samu koda minti uku minti biyu ne ka rika wannan kene yana sa albarka wannan kene shine wannan ya nuna mu a ba ko yana kullum in zai fita su yayi wannan da mu yi zancen wannan ruwa ta tamba shi gata shine yace nan anna aba murata maula ummi hani bintu abi talib akhbarahu shi aba murra baran bawa na ummu hani ya abi dalib shi ya bada labari yace annahu rakiba ma a abi huraira shi ya hau ya tafi kenan tare da aba huraira kenan ya hau wani abu sun tafi da aba huraira zuwa ina ila ardihi zuwa wata ko gonar shi ko garkar shi haka a ina a wani guri wanda ake ce mai aqiq kenan gurin nan ismul makan ne kamar guri mai ruwa ko wani abu garka shine inda ta aqiqin unguwar tasu to kamar in ya zo uwar tana can ne sai yake fa'iza da hala arduhu idan ya shiga gurin inda uwar take cikin gonar tashi inda uwar take tana gurin in ya shiga sahabi a ala sautihi sai ya daga murya da murya babba saha sai ya kuwa da daukakan murya kenan sai ya daga murya sai ya ce ni alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata kenan assalamu aminci ya tabbata a gare ki da rahama Allah da albarkashi ya ke mamata kage ya uwa mai ada ta ƙulu ita kuma ita ma sai ta ce wa alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ta mai da mai kai ma aminci Allah ya tabbata a gare ka da rahama ubangiji da albarkashi sai kuma shi he sake magana abu hurairah ya ƙulu sai ce rahimakillah Allah ya ji kanki Allah ya rahamshe ki kama rahimakillah Allah ya ji kanki rahamshe ki rabbaita ni sagira kin rene ni tun ina karami kike reno na kika mun kaza kai mun kaza to dalilin Allah ya rahamshe ki Allah ya ji kanki Allah ya kaza Allah ya kaza miki ya ada kama a cikin alkurani ko rabbi rahmuma kama rabbi yani sagira kace Allah ka ji kansu ka musu rahama kamar yadda suka rene ni ina dan karami to shine ke mata wani addu'a kenan in ya mata wani addu'a fa ta qulu mamma ita ma sai ta ce ya bunayya ya dana wa anta kai ma fajzakallahu khairan Allah ya sakauta ma da alheri wa radiya anka kuma Allah ya yarda da kai shi kuma duk wanda uwaye suka ce mai Allah ya yarda da shi to fa bai ganin duk wani abubuwa Allah zai kare shi kaga Allah saka ma da kai Allah saka ma da alheri wa radiya anka kuma Allah yarda da kai kama bararta ni kabira kamar yadda kake mini biyayya ina babba kana babba kama bararta ni kamar yadda kake biyayya kabira kana babba kenan tun kana yaro kana mun biyayya kuma na girmama ka girmama kana mun biyayya kenan me yake nuna muna kullun ka rika nema uwayenka suna ma albarka suna sa ma albarka kenan ai yana babba ne wa sai ya shiga ya yi sallama ya gaida ta ya mata addu'a Allah kiyaye zai zaka je aiki ko zaka yi bulaguro ko kullun sai ya biya ya gaida ta ta mai addu'a Allah ma albarka Allah saka wuta ma da alheri Allah ma kaza Allah ma kaza domin ai mun ce ga ruwa da makocitan ba ita bakin uwa uwa bai faruwa ga banza musamman na uwa kenan wannan addu'a da take mai dole in muka koyi da ta duk wanda ake wannan kenan zaka tashi duk wani abu da wata musiba da wani menene da wani menene duk Allah zai kare ka ko kamar yanzu al'adamu in ka ga mutum ma yana wani abuwa sai a ce ya mai bakin uwaye ko ko kuma ka ga mutum komi yana da sa sai a ce wannan da ya sa a gari to sai ga watar uwanci eh sai ga watar addu'a kamar ita addu'a ta uwa malamai suna cewa addu'a uwa ba kamar addu'a mai zahin kama mutum kamar kamar mashi kuma ba albarka mai kare mutum kamar mashi kamar yanzu muka doka a ta auna kafirci dai kaka ba wanda ya kafira wani ko to can cikin suratul yunus ba da kuma a kafira wani adda dai rabi rabi ne ne inda adda mai rabba na guda uku karanta ayi illa rabbi annan musa daga hannu yana adda yana ya allah ka ba innaka atata fir'auna allah ka ba fir'auna da jama'a shi kawa ta rayuwar duniya ya allah Allah wannan kawar da ka ba su ta duniya da jin daji Allah ka fice shi gaba daya Allah ka tsananta ka tsananta a kai shi abin da yake kafirci ne fir'auna a rabba na uku ne wani a cikin suratul yunus uku ya zana shi kuma dama a da koyi da aka ce duk hadda da kace rabba na uku karɓa baci a nan musa sai da ya rabba na uku shi da haru suka wa fir'auna mugu a da a ƙarshen ayat sai aka ce kan ujibtu da'awat kuma fasake ma a ƙarshen da suke adda sai Allah ya ce musu an amsa addu'a ku ku daidaita ku sai an karba addu'a eh kan ku ba hanyar zalimin an karba addu'a kun a halaka fir'auna an karba addu'a to amma dai sai da aka yi shekara 40 ba halaka fir'auna ba sai wasu malamai su da kamata su masu tattausi da kasar ce me yasa wannan saboda fura auna a wannan shekara ba in ma uwar shi tana raye kuma yana kyautata mata sai ta zanto ita ce sikirite shi da ta mutu sai aka janye sikirite sai aka halaka shi eh kenan sai dai idan wani ai da suke adda ne da ake shekara 40 to kwana kai wannan da suka shiga dufanin nan sai da aka yi da wannan adda da wannan sai aka zama shekara 40 me yasa ko fura auna tana raye kenan akan duk tsananin kafiri ne karshen kafiri sai wannan mamman tashi da yake kyautata tana sa mai albarka sai Allah ya sa mai security sai amma da tana mutuwa sai aka janye eh sai yawa sai aka janye eh sai ka auna kuma ibada ce ai muka tarihin jurai hadisi shi na gaba in ibada ce kuma ba kai jurai ba amma da shi jure shi duk ibada shi kuma da uwar ta mai addu'a shi ma bayan kwanuka kuma mugu addu'a sai ta kama shi akan shi kwana sallah tashi sallah sai ta kama shi kenan dan wannan ita baki na uwa kiyayewa ake ba a hankali a ba a hankali kamar yadda kullum bahaushe ke cewa duk mutuwa ne babu kamar mutuwa ne kuwa ka da mutuwa amma dai ba ga wani wasu damar tausayi alkai barka a ce mai isa barka da muka da wasu lafiya eh ba haka kyau a wasu wai ai kar wata magana ce wannan mun isa lafiya da muka rabu da su me ake ni kenan a hausa da suke wannan magana wai ka kenan da kai ba su ma ba wata ba ta ma ba wata muguwai addu'a kuma har ta mutu kana kyautata mata eh kenan kamar addu'a nan mustajaba ce dan wannan kamar da yani sai yin take ne Allah duk wanda uwa ya suke mai wannan Allah zai karba mai ko da kadai ne gaba da kwai hadisi na gaban ruwa mun zuta adda uwa musu jaba ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana abubuwa guda uku yake wannan la shakka adda musu jaba ce daga ciki adda ai uwaye akan nasu musu jaba ce da wannan ai al'adamu uwayenmu mata da yayinmu mata ake gaya musu da kwai abubuwa da yara a cikin education yanzu abu kadai yake uwa ce Allah wadanka Allah tsini ma ko yaro kai dai iska yaran nan da wannan ake jin uwayenmu mata da yayinmu mata da biyanmu ba a so mace ta rika wannan bakin ai muka ma al'ada ci yaron ya mata shi da kai din iska kai kaza to ba su uwa da rika yawan faɗi wa yaron da irin wannan saboda mala'iku rahama mala'ika da kusa zai ce amin sai Allah ya sa ita ta jira jiwance da ta mai adda Allah gama ka da karuwa ai ba a zice ta haka ne ko ta faɗi amma dai sai Allah ya amsa to da wannan ake kiyayewa duk abin da ya shafi waye da wannan ake bai shi a hankali a hankali sai daga nan sai wannan ruwa ta kare amma ne sai ce kana ismu abi hurairah abdurrahman bin amr a can da yace suna abu hurairah ya kasance abdullahi bin amr dama shi suna abu hurairah da kai khilafa a kai shi wa sun ce abdurrahman bin sahar ad-dausi wa sun ce kaza wa sun ce kaza da kai akwal da dama shi dai wallahu ta'ala alam duka dai abdu wani ne dai amma abdurrahman ko abdullahi ne sunan nashi kenan sai shiga babi na gaba shine ce babi na bakwai babun uququl walidai in aka ce uquq sabawa babi wanda zai yi bayani akan sabawa uwaye uquq sabawa walidai ne uwaye babi da zai bayani akan me sabawa uwaye to na farko sai ce حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن, بن المفضل قال حدثنا جريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت to wannan ruwaya ruwaya ce bakin ta zo a nan adabul mufrad buhari da muslim ta fito ta fito a cikin ruwaya ce mutafakun alaiha sai malai ta hadathana musaddad qala hadathana bishr bin mufaddal qala hadathana yurayyu an abdurrahman bin abi bakarata an abihi qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam mai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ana zamne ne a majalisi ko a fada irin wannan zaman na annabi sallallahu alaihi wasallam ana zamne sai annabi ya ce ala ita kalmatul ala kamar ku shurara ne ka zaka mutane magana ne kake so sai ka maido hankalin su kowa ya shurare ka sai ka ce ala kenan dan ka maido hankalin kowa ya shurare ka da annabi ya ce ala kamar ku shurara kowa ya shiru unabbi'ukum bi akbar kaba'ir zan ba ku labari da manyan manyan zinubai zunubai ya muka ce da kwai sagira ko karamin zunubi lamam wanda zai ga ana yi shi kuma da kwai kabira babban zunubi kuma da kwai akabar ba irin babban babba ko gai a kabira ma shi biyu da kwai kabira kuma da kwai akabarul kaba'ir da kwai karamin zunubi wanda ita shi na bulka ba'ira can yawa Allah wannan kanan zunubai da abinda ake kai istighfari ka kare sallah kai mai Allah sai kankare ma na wurin gaba daya muke gurin to kuma da kwai kabira kuma da kwai akabarin kabaye to sai nan azab ya ce alaku na biyu shin ba zan ba ku labari ba bi akabarin kabaye da manya manyan zunubai salasat sai ya hudu wannan magana kamar so kan ya wani alaku na biyu bi akabarin kabaye shin ba na ba ku ba labari da manya manyan zunubai ba shin ba na ba ku ba labari da manya manyan zunubai kamar kalmar ce ya wadi sonawa so uku to da ya waɗi sahabai sai suka ce ƙalu ƙalu wannan sahabai na manzo Allah sai suka ce bala na'am eh na- ya manzo Allah bala kenan eh gaya mana bala ya rasulullah na'am ya manzo Allah gaya mana ƙala sai manzo Allah ya ce kenan zai gaya musu manya oga ogan zinubai ko babban babban ka zinubai guda nawa zai gaya musu gasu nan sai da ya rufe ta ita wanda salasa in kamar so uku ce zan gaya muku manyan manyan zunubai zan gaya muku manyan manyan zunubai zan gaya muku manyan manyan zunubai kenan abu kan kawo shi sai da kai rufe ce so uku kenan me yake nuna ba abin yana da matukan muhimmanci mu maido hankalinmu a kan shi mu shurara na farko sai ce al-ishraku billahi wa uqul walidain وجلس وكان متكئا على وقول الزور وما زال يكررها حتى قلت ليته سكت na farko sai ce al'ishiraku billahi yi wa Allah kishiya shirka ga Allah wanda mun sha bayani ne shi shirka inna kuma ni shirku billahi ne fakar haram Allah alaihi janna idan ka mutu duk komi ka kiyaye wannan magana kullum muna wurin ta shi Allah mun san ka kuro rahim ne amma dai shadidul iqai duk abin da kake Allah ka kuro rahim ne idan ka ji wa Allah baka shirka idan ka je wa Allah lahira ba ka shirka duk Allah yana iya dalilin dalili dalili ko da dalilin ce ta manzan Allah a samu ka shiga aljanna amma dai in ka je kana shirka ba ta da gyara kamar ita shirka a exam ba da kwai gwamnatin ne ake cewa not ta emina ta sako not da mi eh wanda kai- wata not wanda kai konkurin ma baka exam in ma baka idan kai ai emina ko to ita shirka haka ne kamar ka je ba a tsama aikin gidan na tsinka wai ina za ka kawai wanda ya je da shika babu zance kenan duk wani laifi kuma kila ko da daga ceton manzon Allah Allah ga furo da ne kuma Allah mai rahama ne idan ka je wa Allah baka shirka baka gama Allah da kowa baka gama tare Allah da kowa Allah ga furo da ne wa in kana shadidul iqab kuma amma da duk da wannan a kiyaye shirka dan wannan na farko sai ce mi yi wa Allah kisha na biyu sai ce wa hukukul walidaini da sabawa uwaye inna da baba sabawa hukukul walidaini saba uwaye kenan laifi nawa biyu sai ce lokacin da yake musu wannan zanta wa kana muttaka wajalasa yace wajalasa sai ya zamna wa kana muttaka da yana kishin gide haka ce kishin gide da yami da yami zama ko haka da yana haka ne da yawa da ba su abin kamar da yana haka ne da aka ne ce musu ku shurara ba zan baku wani labari da manya-manyan zunubai ba zan baku labari da manya-manyan zunubai ba zan baku labari da manyan zunubai sai ya ce musu yin shirka da Allah kuma ya ce musu sabawa iyaye biye na haka da ya mi zama ko sai ya zamna kenan me zan gane zaman da yake na wani abu ne mai muhimmanci to sai ya zamna da ya zamna sai ya ce wajalasa shi ne ya ce wajalasa sai ya zamna wa kana muttaki'an da da yake faɗi yana kishin gidi yana irin zaman mushita sai ya ce ala ku shurara wa qaulu zur da shaidar ƙarya qaulu zur shi- shaidar ƙarya ba a yi ba ka ce an yi ba ka gani ba ka ce ka gani ba a gaban ka aka yi ba ka ce a gabana aka yi sai da da ya zama sai ce faɗar ƙarya sai shi- sai shi mai ruwa ce mazala bai gushe ba yukarruha yana maimaita ta yana cewa shaida ƙarya shaida ƙarya shaida ƙarya hatta kultu har dai nace kamar suka yi ce a cikin rashin lai tafi sakata ina ma yayi shiru kamar ya tare ka tambi shaida shaida zir shaida zir shaida zir har shi yace arashi bai ruwa hadisi yace ina ma annabi yayi ya shi gani yayi tare fitan shaida zo kenan nan zai gane kin biyayya ga uwaye menene babban zirbi ne kuma baitin wannan musamman kuma babban zirbi wanda ya so yi shi ma menene shaida zir shaida zir ta so ta yi shi ma to me yake bada wata kalma mai wahala ala unabbi'ukum ala maido hankali ne ku shurara ba zan ba ku labari ba manya manyan zunubai sai da wadi salasin su uku yana wadi suka ce kalunan sahabban ne suka ce bala eh ya rasulullah ya manzo Allah kenan sai ya ce ga ya mana shine sai ya ce musu ishraku billahi yin shirka da Allah da sabawa uwaye wajalasa sai ya tashi ya zamna wa kana muttaki'an da ya fara magana yana kishin gide ne ala sai ce mai da hankali sai ce ku shura da wa qaulun zu da shaida karya ma zala bai gushe ba yukarruha yana tare fitan sai yana cewa shaida ƙarya shaida ƙarya hatta qultu shi mai wannan hadisi yace hannace alaina laitahu sakata da ma ya shiru kamar wani ce yana ta wani abu yana ta wa'azi ya ta aka abin ka cika iwa ya gaji da wannan magana sai wadda yake shine laitahu sakata dama ya shiru to sai na gaba
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد المالك عن عبد الملك بن عمير عن عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ور- وراد قال وراد بسم الله.
والراد مم.
نعم قال والراد فعمل علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن الكسرة السعال وإضاعة المال وإضاعة مالي وعن قيل وقال
to ita wannan ruwaya wata ce hadasana muhammadu bin salami muhammadu bin salami ya zanta mana kala ya ce habar na jarir shi kuma daga jarir wani jarir kuma ya ce an abdulmaliki bin amuri daga abdulmaliki dan umairi an warradin suna ne na an warradin daga wani mai sunan warradin wane ne warrad din shi warrad katibul mugira kamar marubuci ne sekretari ne na wani mugira shi ko mugira a lokacin nan kamar yana wani gwamna ne daga cikin gwamnonin musulunci na zamanin katibul mugira kenan shi kuma wala din sekretar in shi ne mugira ta bin shuba ake ce ne kala ya ce wane ne ce wane ne ce nan a bo waje anwarrat anwarratu katibul mugira ta bin shuba kala والراد قال waye ce to shi warad wane ne sekretar ne na na mugira to warad ya ce kataba muawiya ila mugira muawiya yayi takarda zuwa mugira kataba ya mai letter kenan shi ma muawiya lokacin nan kamar gwamna ne ai military a jiya ma kafin je ko na muawiya bin abi sufyan tun zamanin umar bin haddab yake gwamnan musulunci shine dan abu sufyan sarkin makka dan hindu wannan mata abu sufiyan wadda ta daga ba su ka musulunta sai kyautata musuluncinsu to shi wannan warradi ne yake ba da mu labarin yake mai aka yi ma'awiyar ya yi letar zuwa Mujira.
wani kataba ma'awiyar ila Mujira.
ma'awiyar ya yi takarda zuwa ba Mujira.
to me yake a takardar da dai bai ga an ba bayan kai takarda dai kai salamu alaikum bayan sallama da ina ya gida ya iyalai tibi wadu wannan ba kenan a cikin takardar sai ce mai ikitib ilayya ka rubuta zuwa gare ni bi ma sami ita daga abin da kai ji min rasuli sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar ma'awi bin abi sufyan sahabbai tsakankanin su ne ya aika wa rad ya aika wa mugira letter dan kuma a cikin letter yake so shi mugira ya gaya mai wa'ansu abubuwa da yake daga gurin manzo Allah sai aka ya kala warrad sai warrad ya ce shi warrad matsayin mai kenan sekretar mai rubuta ko kenan in mugira zai wada ban shi zai rubuta mai to shine kalar warrad sai warrad ya ce fa amla alayya sai ya mini shifta kamar ya mini dikita abin shifta da dikte sai fa amla alayya sai mun dikitan abin ina waka tabtu bi yadayya ni kuma ina rubutawa da hannayena me ya rubuta ya ce in ni sami ita ku ni na ji shi wake wani magana wake wani magana in ni sami ita ku abinda ake gaya wa radi ne na rubuta ko mukila ne ke ne ke cewa in ni sami ita ku ni na ji shi ya ji wa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an nemi faɗa abin da ya ji gurin manzo Allah shine zai gane ko zai gane sai ce na ji shi yana an kasaratu su'ali yana hanawa da yawan roko kasaratu su'ali yawan roko kenan ba a so mutum ya zama to mai yawan roko ne ko mola ko wani abubuwa in dai ba da wata darura ba yawan tambaya shine kasaratu su'ali wa ida'atul mali da tozartar da dukiya abu uku ne sai mu zo a yi a shan san kare na farko kasaratu su'al yawan tambaya ida'atul mal to zartar da dukiya wa an kila wa kala da kuma an ce naci doki i gaba da magana kila wa kala kullun kai wani ya ce wani ya ce kana watsa da jiban kana mutane shine kila wa kala to amma dai me zaka gane kamar je shani hadisin me yasa ya kawo wannan hadisin anan mu kuma wani babu miki babu saba uwaye ko babu zancen uwaye kenan sai ka leka can a cikin buhari babban littafi na shirka na sai can ka leka abu kudi ne zana ne sai ce wa uqul walidai a can ruwaya buhari dan wani annabi sa ta ba kuma he ka hadisin akan akan babu uqul walidai kenan abu kudi ne ya rubuta ne na farko ce ne kasaratul su'ali ida'atul mal qila wa qala wa uququl walidai kai kuma can babban littafi nashi na Buhari a ce ya ka guda hudu anan bai kasu ba yanda ya ka da wanda ya ka hadisin a baba ai babu zancan uwaye a nan kuma ya kashi a baba dan ya san a can in ka leka babban littafi nashi kaga ya kasa ana to abubuwan da ya hana shi menene kasratul kasatu su'al muka ce yawan me tambaya kawai ba so batun ba ni- mula ba da rura ba wannan tsankanuwa da kade ba ni kaza ba shi ba eh mula kawai haka nan kamar tura mutum mula na gane ba ba ni sabulu yanzu in wanka ba ka ga ba wannan eh eh kenan yawan tambaya ai ka samu mutum kawai ba ni ba ni to a musulunci ba a san wannan idan atul mal kuma idan atul mal ba ka toye kudin ka ba yanzu idan atul mal misali ka zo da inji ko da mota na zaka shigo nan kuma ka zauna ko ka shiwari karatu ko kuma ka ga wani sai ka yi kashe mota me kake yi? ai da atul mal ne kake yi. in dai ba mai gareji ne bai ce bari mota ta yi wannan eh kenan duk wani abu ai karami ne amma dai annabi ya hana shi a musulunci ai bannan mai ne kake yi. ko kuma yanzu wuta sahiya nan sahiya ta yi ware ai duk ampul ampul ne ko ina gidanka wasu ai kashe a kutula ba ta waje ba sai ka bar ta kai dan mai kudi ta wani tana yi nawa ta ce ai da atul mal ne to duk irin wannan ko alu yau almubazzaranci eh almubazzaranci ko idan tana almubazzaranci da dukiya sai dai ba wai ka watsa ba ko da kanana abubuwa a gidanka ayi soranto kai kana ga dan guntun burodi ka kai kana kai karfin wannan shi kuma wani bushashen bushashen karma ne ma yake a waje shi kenan gwanda ka nemo shi ka bashi in ka bari ya bushe aka sa shara kayi ne da atul mal kai albazaranci kenan duk wanda ne ke nela wa an kila wa kala kuma da kace na ci ai da kai wanda Allah ya shi kawai ya dauko na wannan ya gaya wannan ya yi gaba ya gaya wannan kawai zan ci haske yake nema don ana neman haske shi yake gani in kuma ya ji labari kowa ji in kuna aiki ne ko wani service ko mai da ko wanda ai ba so ya ji magana daga ya ji kowa ji a gurin ko kuma daga ya zo an san haske ya kasa ce da kai labari ba sai ba ai watanin cuta ce Allah yake irin wannan bayani wanda da kaga shi kawai kila wakare ne shi kawai kullun mai ba da haske ne shi kawai ya haske ba da eh nashi ma bai bane balle da wani ai Allah rai ga wannan wanda nashi ma bai bane ba eh shi wani abinci ma sosai ya biya ce shinkawa ce na so zan so mai tsira ka san matan nan wahala muke a cikin to haka Allah ya shi ai shi ne to ba san wannan kila wakala sai na hudu yace wa kokul to bai zana shi ba ana amma dai ka koma can buhari ka ga shi sai babu na takwas babul la'ana allahu man la'ana walidayhi allah ya tsinewa wanda ya tsinewa uwayen shi ya za mu tsinewa uwayen shi sai mu gani ana in aka ce la'ana da hausa shine muke cewa tsinuwa fasara tsinuwa kawai duk nisanta daga rahamar Allah shine tsinuwa da tsinuwa Allah tsine ma Allah wadanka Allah kaza duk in ka faɗi kalmai da zata nisantar da mutum daga rahamai Allah sunanta tsinuwa shine al-ibtiadu an rahmatillahi ita ce la'ana nisanta ka wa mutum addu'a wadda zata nisance shi daga rahama Allah ita ce tsinuwa mu da wasu Allah tsine ma albarka Allah kwashe ma albarka Allah wadaranka Allah kaza Allah kaza duk wani sunan su ne tsinuwa to kenan shi ne zan bayani akan wani sai ya ce حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن عبي بزار عن عبي طفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لن لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا to ya ce wani hadasa na amurbin marzuki amurbin marzuki ya zanta mana ko ya ba mu labari kale ya ce a habar na shu'uba shu'uba ya ba mu labari shi kuma shu'uba ya ce an kasim daga kasim shi kuma kasim bin abi bazzata an abi tufailin daga abi tufail sahabi kale ya ce su ila aliyu an tambayi aliyu wani aliyu aliyu bin sirikin annabi kuma mikin annabi bai ta siriki kusaikin annabi yana aurar da annabi fatima kuma hassan da husaini ɗiyan shi kuma shine kusaikin annabi kuma shine farko wanda ya fara shiga musulunci a yara kuma shine halifa na hudu a cikin lekat khalifa wanda aka musu shaida shine na hudu to shi wannan ali bin abi dalib kamar shiri ne na annabi to shi ne aka tambaye shi kamar shi ne aka ce su ila aliyu an tambayi ali hal hasa kuma nabiyu bi shay'in shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kebance ku ku a matsayin ku na yan uwa ya gaya muku wani abu lam yakusu bihi nasu kafa wanda bai kebance ban mutane da shi gaba daya wai gani miske gani shi shi ali dan uwan annabi ne dan wannan a wannan siga ta muslim ya hudo wannan ruwaye shi a muslim ta akai ma kana nabi sallallahu alaihi wasallama yasurru ilaika shin annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yana ma wani sirrin wata magana wanda bai ga wani ba kala sai ya ce fagadi ba sai ya yi fushi ali me yasa ya fushi kenan nuna yi annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake wadi gaba ɗaya ne ke gawa kowa bai keɓance wani dan jini shi ne ya gawa kowa ke gawa don wannan a ruwaye musulmi ka ce cai ma kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya suru ilaika annabi kasance bai na ma wani sirri sai aka ce faga diba sai mi sai fushi sai ce ma kana nabi ya suru ilayya shay'an yaktumuhu nasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yana yin asiri da ni da wa'ansu abubuwa wanda bai ga mutane ba a nan sai zana wa'ansu abubuwa amma da abubuwan da ya zana su ma abubuwan da ya ga mutane sura sai ya ce mu je fasare su ila ali an ta hal hasakum nabiyyu shi annabi ya kebance ku bi shay'in da wani abu wanda bai kebance mutane gaba ɗaya ko kala sai ya ce ma hasana bai kebance ba ma'aikin Allah da wani abu wanda bai kebance mutane ba sai ya ce illa ma fi kirab sai fi sai da abin da yake cikin kirab kamar ina abin gidan takobi haka in karata yashin nan ai kana iya sawa takarda a ciki to shi ne ce illa ma fi kira da saifi sai dai abin da yake cikin gidan takobi na sun ma aka raja sahifatan sai ya hudo wata takarda daga gidan takobin nashi fai zafi ha makatubun sai aka ga a cikin takarda an rubuta an rubuta tsinuwa guda uku shine zama zara amma dai sama abin da zama gani nan kenan annabin bai keɓance sa'alin ya gaya musu wani abu don suna matsayin abin da zai faɗin su ya gaya wa an su ma sahabbai kama annan ma abin da zan mu zane tsuran sahabbai ma annabin ya gaya musu sai ya zane tsinuwa guda wajen hudu shine la'anallahu man zabaha li ghairillahi la'anallahu man saraka manar al-arada la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdisan tsinuwa ce guda hudu Allah ya tsini duk wanda yake yin abubuwan nan guda hudu zan bi su ba ɗaya ba ɗaya na farko ce ne na farko mene ne Allah ya tsine wa duk wanda ya yi yanka ba dan shi ba yanka ya duk wanda ya zub da jini ba dan Allah ba to Allah ya tsine sai mu ga ya ne ita zub da jini dan Allah ke yanka inna salati wa nusuki wa mamati lillah yanke yanke da sallata da yanke yanke din Allah ne layawa ake wa ragon suna don waka yanka to kenan da Allah ke abin da yake nihi nan ba ka zubdawa doguwa jini ba kun gane mu gane ba ka zubdawa ba ba ka zubdawa ba aljani eh kamar doguwa da action ru aljana wai ba ka zubdawa ba aljani jini ba ba ka zubdawa ba gumki to to yanzu a gidana sai ne adda dan Allah biya mu bukata wani ga wani sali na sa shi adda Allah biya mu bukata sai dan wannan Allah ya amshi adda addamu muka zo muka yanka kaji ko muka yanka rago muka yi sadakawa an yi wannan wannan ai wannan ai wannan ai dan Allah ilaihi yas'alu kalmul ayyib wal amalu sa'alu yarfa'u kai tawassuli ne da wannan kenan abinda ba ai ka gane ka yanka dan dan wani ko dan wani abudin dan wani alti kamar ayi amma ka ayi ada sai a ce aljanni ya ce sai an yanka mai bakin bunsu kin buga kin buga kin rasa aure ka buga ka buga aiki bai zo ba Allah bai kashi ba kon kudi sai kake shiru to sai ga ce to sai an yanka wa aljannin bakin bunsu to ka yanka ba danwa ba dan mi ka yanka to ina konkur ina na yi konkur sai na kwana ina karatu ina sallah ina menene da sai sai na so kaji ne yanka ne da wasu ne Allah biya bukata ta dan wane yawa ka gane kenan in zaka yanka ka yi zub da jinin dan Allah ka kaji rago kato ka so ka yi sadaka da shi ka raba unguwa kowa ya sha ko gida a ka zabi a zub da a sha ka zub da jinin dan wa dan Allah ba dan shi ne ba yana wannan tsino wanda ya zub da jinin ba dan Allah ba shi ne la'anallahu Allah ya tsina wanda ya yanka ba dan to na biyu la'anallahu man saraka manar al'arada Allah ya tsinewa wanda ya sace alamar kasa manar ijalayi alamar kasa abinda ake ni iyaka cin iyaka manar alama abinda ake ni alama iyaka iyakar gona da gona ko iyakar gida da gida ko iyakar kaza da kaza ko da ta gwamnati ce malamai suka ce kamar karan ka gayana eh kakka ka sai gida karan ka ga clay position kakka wuce wannan ka kara da wannan malamai suka yi bayani hatta masu kara gida ko ka zo kan titi ka kara wani zaure ka ce gidan gwamnati ne shi ma an ba takarda ba ruwanka ba a wannan kaka je ka warwa an su gado kuma kai ka kara kenan manar ko gona ko gida ko ɗaki duk iyaka dai wadda ba taka ba kakka ƙara in ka ƙara Allah ya tsiri ma kai ma ka shiga manar al'adu iyaka ƙasa na nawa sai na uku wane ne ke mun zo zancen Allah ya tsinewa wanda ya tsinewa in na da baban shi kuma tsinewa in na da babu ba ka furita wadda baka ce baban ka tsine a'a ka janyo musu tsinuwa ka janyo musu tsinuwa ai ba haka kamar yaro ba kudi cewa zai ai ai yaro karami ne dan shekara biyu zai cewa ba awa in mu umma mata da shi yayi mata da kwako to ai ba fa bai wannan ba ko to amma dai yari da to mutum ya tsine uwa shi kenan in ka janyo musu ka sabbaba a tsine musu kamar ka tsine musu kai Allah tsini wa uwayen wani ina wanda aifar wani ina amfanin da kamar ka galla za a unguwa ka hana kowa wani a unguwa ai ana samun wannan wanda ka hana kowa kulki a unguwa kawai ka ba kowa kashi ka zagi kowa latijo kullum kana janyo ana zagin uwa na kenan kana janyo musu tsinuwa kenan kai ne ake ni hida na uku na ƙarshe shi ne la'anallahu man awa muhdisan nan awa muhdisan wanda ya tattaro mai laifi ɓoye laifi wanda ya ɓoye belai duka awamu da yawa ne fasa da zuwa awamu hudu sai yanzu al-muhdis mai karya ke ne amma dai shar na abin da yake ne awamu hudu sai kamar mutum ya yi laifi kai kai kubacin shi ka ɓoye shi ya ɗaukan ja mutum misali ya sato wani abubuwa ana neman mutum ka ɓoye shi a gidanka awamu wani sani wani ya saci wani abu kasan shi ya sata ka ɓoye shi ka kifa ne awamu wani sani wani ya yi laifi a service ko a gurin aiki ko wani abuwa laifin wanda al'umma ce aka zalimta kasan haka sai ka ɓoye laifin ka kifa ne shi ma awamu wani sani kawo awamu wani sani allah ya tsinewa duk wanda zai tattaro mai laifi gurin shi ya kifa ne ka yi protection laifi ka yi protection mai laifi laifi ne mutum ya yi ba laifi ba wanda kana tsoro tun yanzu an ce barawa ya biyo ka ga barawon gane ya sata kuma kana tsoro ka ce shi ne kai da dare fada ma ainihin shiru zaka abu ya yi ko ko ba irin wani ba wanda ai da rura ce tun da an biyo barawa wanda in ka ce shi ne ai kai ya isi iske ka kasha kashe din tun da ya ga to wannan ai kai shi ba shi ba ke ne kamar shi wannan mutum ne ya yi laifi ko ana neman mutum a anguwa sai da kwaya mai ce ce eh haramun ce ko a shari'a haramu ne a gwamnati ta haramu ne to sai ka zama tokon kai ka zama dila ne kana koyewa yara kana koye musu a gida ko masu shan kana ɓoye musu ko shi mai sai da kana ɓoye mai shi din ne wannan hawa mu da zane ka san kayan sata ne in sun sato sun sato legan unguwa ko wata dilaliya ko wani mai sai ta ka sai ka ɓoye mata me kai hawa mu da zane kai ne shafa a service wani yana laifi yana zalunci mutane yana za- sace kayan yana saidawa kuma ka sani sai kai protection in shi ka kiwari menene awamu da sani kenan duk wanda zai kubanci ya tattaro mai laifi ya kiwari shi ma Allah zai ne mai tsinuwa nawa na farko wanda ya yanka wanda ya yanka ba dan Allah na biyu wanda ya sace a- wanda ya sace iyaka kasa na uku wanda ya yi wa uwayen shi tsinuwa na hudu wanda ya tattaro mai laifi a fasalin to na yake wanda yake tsada Eh? ake zuwa roka a roka wannan dogon zance ne wanda yake yada wanda yake yada bida an san yana yada sai ba ka bashi mafaka eh da kuma wanda yake yada laifi an san laifi ne ka bashi mafaka shi ma awa mota sani ibidi ko laifi ne mutum mai yake yi ka taimaka mai ya yada abin shi ma awa mota sani sai babun babe ya birru walidai ka yi biyayya da inna da baba malam ya kun ma'asiya in dai abin da suke umartar ka ba saban Allah ne ba ya shiga نعم يا سيدي shiga حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد المالك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر البصري لقي لقيته بالرملة.
بالرملة قال بسم الله.
حدثني راشد أبو محمد عن شحر بن حو- شوشب.
حوشب مم.
عن عم الدرداء عن أبي درداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بس- بس- بتسع نعم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو أو حرقت.
حرقت ولا تر ولا تركنن ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا kowa ba gurin kowa ba gurin ومن تركها متعمدا برئت منه ذمة.
ذمته ولا ولا تش ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر واطع والديك وإن أمرك وإن أمرك أن تخرج من من duniya دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن wilatul ولاة الأمور وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن حلقت وفر أصحابه وفر أصحابك وأنفق.
وأنفق من من قولك أن أهلك ولا ترفع عصاك أن أهلك وأخفهم في الله
mala ya ce muka ce babi ka yi biyayya ga inna da baba idan abin bai kasance ba saban Allah ne ya ce hadasina muhammadu a bin abdulaziz kal hadasina abdulmalik bin hattab bin ubaidillah an abi bakarat albasiriyu sai ya ce laƙi dubu bin ramla shi wanda ne ce ramla wani ismul makani inda suka gamu ne kenan da ya ba shi labarin sun gamu a wani gari inda inda ake ce mai ramlata kala ya ce hadasini rashidu ib- abu muhammad an shahar bin haushabin shahar bin haushab yana da rawaito hadisi da dama amma wani dr sani ya yi littafi a kan shi littafi a kan tarihin shi an ummi darda daga uwar darda an abi darda daga baban darda darda wasu na mace ne ko namiji eh darda fa asalin sunan mace ce eh mace ce mu ne nan dai al'ada muke sa namiji amma dai asalin sunan darda'u mace ce in ka koma can tarihin sahabbai darda'u mata ne a cikin tarihin sahabbai ma a wajen sahabbai mata ke ga darda'u an abi darda'u tamimu bin ausidari ya shi darda'u da ruqayya darda'u asalin sunan ko samu na aida kai sura da suke zo mu da dama wanda sunan mata ne mu kuma kawai in ya zo mu daidai ba mu san san sai shi ba sai mu sa amma dai darda'u asalin shi a sahabbai sunan mata ne eh amma dai an riga an sa mutum an huce gurin amma dai a tarihin ka diba duk tarihi kashe wannan da sa'ar haula na bima ka dauko da mai bayanin sahabbai mata duk da dawa suna mata zagan shi Eh, suna ne mu'annas ne Eh, to yace ausadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mini wasiya da abubuwa guda tara annabi ya mini wasiya da abubuwa to shi ne zamu zana su annabi ne ya mai wasiya da abubuwa guda tare ce ka kiyaye sai na sai mu bi su ɗaya ba ɗaya mu kiyaye na farko menene la tushriku billahi ka shay'a ko ina yace ba fanzili sai ce ka yi shirka ko to shi yace la tushriku billahi shay'an kak kai shirka da Allah ko kada kai sai yace wa in qudiyata aw qudita ko da za a yi guntu guntu da kai ko a kona ka qudiyata ko da wai ganin za a ciccira ka a yi guntu guntu da kai shine qudiyata aw qudita ko kuma kona ka kak kai shirka da Allah ko da kada a kore ka ko da za a yi guntu guntu da kai ko kuma a kona ka na nawa na daya inna shirka la zulmun azim to wasiya tara na na daya na biyu ku karanta kanna salatul maktubatu muta'ammidan kadda ka bar sallar farilla da gangam sallar farilla wannan guda biyar kadda ka bar su da gangam lahiya lau kake sallar farilla da gangam dan alƙawari da yake tsakanin Allah da bawan shi shine sallah daga an jira tashin kiyama daga an ga ba shirka babu sallah ake bude annabi shine yace kakka bar sallar farilla da gangam annabi ne yake mai wasiye nawa kenan to jaka wa man ba- wa man taraka ita sallar sai yace wa man taraka ha muta'ammida duk wanda ya bar sallah da gangam bari atmin hu zimma kariya ubangiji ta fita daga shi ai Allah na ba mu kariya shine zimma duka muna cikin kariya ubangiji kenan wanda ya bar sallar nan da gangam bari atmin hu zimma kariya nan da ubangiji ta kubuta daga gare shi sallallahu salatu subuhi fil jami'i Yawa.
fi zimmatillahi wa man sallah salatu sun fi shafi shafu fi zimmatillahi fa huwa fi zumatillahi hatta ta yi su hatta ya ba duk wanda ya salla asuba yana cikin jama'a to yana cikin kariyar ubangiji har sai ya wayi gari kenan zimma kariyar ubangiji sai ya ce nawa kenan nawa to na uku wala tashrabanna al-khamra wala tashriban alhamra kakka sha giya ba sai giya ta kwalba ba dukkan abin da yake sa maye ko da kura tsantsama su ce duk abu mai sa duk abu mai sa maye sunan shi giya ai ko maganin likita ma ka wuce dose ai yana sa ka to kenan in ka sha shi ba da doktor ya rubuta ma ba ya sa ka wannan sunan ka ka sha giya in dai ba ordinance ce ba in dai ya sa ka mai kenan duk abu in aka ce giya ba giya ba tamu ta kwalba sunan giya duk abu mai sa maye shine giya ko da hura ce balama eh sai ya ce wala tashriban nal hamra kadda ka sha fa innaha muftahu kulli shay domin ita giya ita ce mabudin dukkan sharri me yake ne nan ai mutum ya sha giya ita take sa shi hanyar ya kashe rai ita take sa shi ya yi sata ita take sa shi ya yi zina ita take sa shi ya fada wa kwago da wannan ce ita ce mabudin dukkan giya nawa kenan na'am nawa uku to jaka wati' walidayk nau'i ce kai biyayya da inda da baba da mun da sai inda da baban nake wadi walda ka kai biyayya da inda da babanka wa in amaraka an takhruju min dunyaka fa khruj lakuma ko da sun umurce ka ka fita daga wannan duniyar taka to ka fita me yake ne na wadi walda ka kai umurni da inna da baba wa in amaraka ko da sun umurce ka an takhruju min dunyaka ka fita daga wannan duniyar taka fa khruj lakuma to ka fita ka bar musu me yake ne in suka ce kashe kanka a'a me ya dune ka ana wani al'amari ne me ya dune ka ana a'a me ya dune ka eh arzikinka duniya kana arzikin ka yake nina abinda ka mallaka ga motar nan wane ce ya amshe ta ga injin ka wane ce ya amshe shine sai ka ci to saman wala'ata shine ke nina annabi ke ai da kwa hadisin da yake an tawa malika ne abika kai da dukiyarka na babanka ne kun gane kam gayanin da yake ko da suka ce kauta daga duniya ka kauta malamai masu ri cha suka inda zaka sha da sha anan sai dai kawai ka rike abin da zaka ci to shi amma da in yace ya amshi ta amsu eh haka suka ce ba su sharhi ba shine yace wa in amara ka ko da sun umurce ka an tukhruj min duniya ka zaka wuta daga wannan duniya fa wuta ma ka wuta gare su kenan ka kenan karshe dai suka ce sun amshi balle ƙananan matsaloli yanzu ka yi aure don sun hana ka ce sai ka yi ko ai yanzu shi na yiwu ƙananan matsaloli an ce duniya ma suka ce ka bari ka bari balle wani aure umar wannan da muke bari dan ibu abdullahi bin umar azza shi muka cewa zai yi aure sai baban nashi umar sai ya hana shi sai ya kai karan shi gurin annabi annabi sai ya ce babanka ba ya auren ba kuma can tarihin annabi ibrahim da ya zo ziyara gidan dan shi bai nan ba ta yi ba saki matai da ya zo kuma suke ta to mu kuma yanzu ai karamin baban naka ce ce kakka aure wancan ma kuma kace sai ka aure ta kenan nuna ma ne ne yake ba karshe uwaye kawai ka ba a hankali dan ka gama da duniya lahira lahiya lau shi ya ji kiran yawa to kenan duniya ka nan dukiyoyinka da arzikinka da kominka na nawa kenan na nawa lokaci ya fita da sauka sai ce wala tunazi anna wulatul amri wa in ra'aita annaka anta Allah shi ke bada mulki ga wanda ya so shi ne ce wala tunazi anna kakka yi jayayya wulatul amri da shugabanni kakka yi jayayya da wa in ra'aita annaka anta ko da kaga kai ne akan gaskiya ka bar shi da Allah kai addu'a kakka yi tawaye gine na a musulci ba a tawaye shi kuli lahumma malikal mulki ne Allah shi ke ba da mulki da har da yanda ya dama sababi kuma iri iri ce ka amshe ka ci ka yi zaɓe ta sababi ne wannan amma dai ƙarshen magana kuli lahumma ne malikal mulki tuce mulku man tasha watan zu'ul mulka min man tasha wata izzu man tasha wata zillu man tasha biya tikra kenan mulki Allah ke bashi to sai nawa wala wala tafsiru tafsiru min az-zuhri wala tafar min zahabi nan zahabi gurin yaki bi sabilillah kaka ware ka sa mutane rauni shine wala tafar kakka tsere min zahabi gurin yaki bi sabilillah shine zahabi wa in halatta wa fara asaduka ko da kaga zakka halaka kuma abukan gogolmi a sun tsere kai a yaki bi sabilillah ba tserewa saboda ka tsere sai a ba kuma a rijayi to sinanawa da shidda shiga وأنفق من طول من طولي على أهلك wa an fi min dulika ala ahalika ka ciyar dulika gwalgwadon samunka a bisa iyallanka ka ciyar gwalgwadon samunka a bisa iyallanka ai da ko yanzu masu kudi wanda Allah ya wafa da komi sai dai sha kaza a gari kuma gidan L uku ko eh in ka je yanzu gidan wani mai kudin ka gani ai sai ka rena shi shi kuma ya tara ya tara ya tara bai san wasi ke tara ba duniya na sai yau 60 a usa bai ina ce da kai sattin babu kai eh sai ya tara ya tara ya tara ya kai wajen sattin sai Allah zo nan diabetes ce nan kaza ne nan kaza ne a je su doctor sa ana shi cin kaza cin kaza cin kaza ka je ka mutu kuma wani ya ci doki ai gwanda ka bari ma a ci kai sadaka irin wannan ne kenan abin da ke ne wa an fi kuma dulika ka ciyar ciyar daga gwalgwadon samun ka a bisa iyallanka a cikin gidaje mu ba a san kwabulo ba a san kuma almubazzaranci can ya hana almubazzaranci kenan bayyana wa bayyana zalika kada zama to kai mai kuɗi ne ka ga gidaje a gari ga kaza ga kaza ga kaza duk ka mallaka amma dai in muka je gidan ka niyya ce wannan yar uku da dawa kaura eh da dawo a haka ne ba da komai zuwa nan wannan in kaje kina kaga abincin da family suke ci ko ba su iya sa riga mai kyau ba su iya sa kaza ba su iya sa kaza kenan Allah so yake ya baka ni'ima a ganta ka sa uwan ka kilim ka sa matan ka kilim in kana da asha in ma baka sha ba gwan ka sha ka taimaka haka ake so rayuwar duniya in baka yi ba zaka je ka bari kamar yadda malami ya ce wa ya hali ba'a da irsika bitiras mijin mata ka zai zo gaje ka wa ya hali ba'a da irsika bitiras wanda ma ka zo ka jiyawa yallan naka daɗi ka samu daɗi ka samu daɗi nan ka samu albarka lahira kenan shine ne yace wasiyya annabi ce wa an bi ka ciyar yallanka gurgurdan samuka kai a ga miyar gidanka da salar ɗinka ko miyar gidanka da kasuwancinka sun yi mi eh ka ta da dukiyoyi da gidan shi gidan ba ka yi ba kai wannan sai ce wala tarfa asaka an ahadika kakka daga sandarka akan iyallanka mu gane nan ya hana kakka daga sandarka akan iyallanka na kakka yi mi kakka bigi matarka ko kakka bigi biyanka to amma dai abin da yake ne nan a yi sharhi kasa bugu bugu na kawo ka bugu na kamar na jin ciwo amma da kwai da annabi wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rataye bulala ma a gidan ku ba yara tsoro eh da kwai hadisi sahihi ka rataye bulala a gidanka ba dan saboda yara ka ba su tsoro abinda nan lalatar fa a saka kakka daga sandarka an ahalika akan iyalanka bugu na sa'a da sa'a ba ka samu matar ka kai ta kishin da ko dan ka kai ta kishin shi hatta alkur'ani ai da aka ce a yi bugu a tafsirin an in ake so an ce an biyuwa ne ba zahin ba ake so kamar yanzu kuna rikici da babban mutum sai ka zo kaɗan mai haka ya za a ce ba ka bige shi ba amma ni ai ba bugu ne ba na ƙarshe kame yawwa to sunan bugu ake so ka ladabta yara ba bugu ba na ka cancanta yaro ko a jiwa yaro a mai burdi a yi kaza a yi kaza ba a wannan shine kakka daga saddaka a bisa iyallanka wa ahibihim billahi ka riga tsoratar da iyallanka ga Allah kenan kar su ji tsoronka su ji tsoron Allah yaro ka yi tsoron Allah wata ni mutuwa zai me wannan abin yaro karami ne ka gaya mai in ka yi da kwai wuta Allah zai sa ka wuta kai ji matar taka da ɗan naka kar su ji tsoron ka su ji tsoron Allah su san dan Allah ne ake abin abu ba dan kai ba saboda kai baka dawo da su ba mutuwa zakai ka bar su kenan da babu kai sun yi eh amma dan kiruna mai taso Allah yake tsoro ba ba kai ba kenan sai tashi da wannan education kenan abu goma kenan wasiya guda nawa mu zana su na farko shirka kakka yi shirka je ka kakka bar sallah kakka bar sallah farilla kakka shagiya ka yi biyayya da uwayenka ko da sun ce kautar da ka ba su gobi ka ba su gabari kakka yi ja'ija da masu mulki kakka tsere gurin yaƙi ka ciyar da iyalanka gwargwadon samunka ka ka daga sandarka ka kishi iyalanka ba kuma ka tsoratar da iyalanka ga Allah kenan wannan wasiya ce annabi wa wannan sabon guda tara yace ka ballaga al'umma ta kasi daga nan zan mu tsaya da kwai darasin a gaba da kwai shi a gaba in ka ce yanzu ka hutu wata zakawara sai rabu ta ce ka a yi auren babu shi ko da babu ita a gani a yi dai tarbiyya haka babu shi tun da shi ibn umar shi ne ka sahabi ne da sahabi umar duk zahin shi aka ce ka a yi ba a yi ba sai dai malamai suka yi shari'a a ƙarƙashin wannan wajen auren suka ce sai a diba me yasa ya hana kenan an diba inda zaka yi ja'i jama kada kai ƙara gurin latija su shiga sai in abin da ya hana babban abu ne tilas ne babban abu ne wanda kamar kiyayya ce don wannan amma dai don ai yanzu katuro don jizi na kursan duk uwaye da suke cewa kayi aure suke gaskiya kuma ko kayi ai muna gani bayan ba albarka ko da sun mutu ka zo kai ayya ga albarka ba ta zo ba shi dai wani abin da ake ga to inna da baba hadisi a hankali wa in amara ka an tuhu min duniya ka ko da su umurce ka wuta daga duniya ka aka ce ka wuta da wannan tarbi ta ga ita ma da koyi ta gaban nan to da fata abin da makaranta Allah ba mu ladan na'am dan nan kan muhara mai tarihi shi zuwa lokacin sallah yi a bar tambaye satin gaba sai amsa sai insha Allah tambaye satin gaba kan muhara sai amsa sai insha Allah